ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kwanan wata sha ɗaya ga watan safar shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da biyar ga watan takwas shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar sheikh muhammad salih al-uthaymin alayhi rahmatullah yawa idan ba a manta ba har yanzu dai muna karatu ne a cikin fasali na takwas fasalin da malam ke koya mana sallar akan yadda ya zo bisa haskakawar annabi sallallahu alaihi wasallam a ajiya mun ɗauko bayani ne game da addu'a ta biyu daga cikin addu'atul istiftah da malaki kawo mana addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe sallah da su mun karanta ta farko allahumma ba'id baini wa baina khataayaya sannan mun karanta ta biyu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka malam yana kan yi mana sharhin ma'anonin wannan addu'a ne kuma lokaci muka dakata mun tsaya inda maliki mana bayani game da lafazin wata barakasmuka wata barakasmuka albarkatun sunayenka sun yawaita ya ubangiji inda malam ya kawo mana misali daga cikin abinda ke nuna maka albarkar sunan Allah subhanahu wata'ala shine duk abinda za a fara yi ana farawa ne da ambatan sunan Allah don a samu albarkar sunan har ya baka misali cewa idan za ka yanka abin yanka don ka ci idan ka ambaci sunan Allah nan da nan sai abin ya halatta ka ci idan kuma mutum bai ambaci sunan Allah ba sai abin ya haramta a gare shi wannan na daga cikin albarkacin sunan Allah mala ya ce min albarakati aidan har yanzu daga cikin abin da ke nuna maka albarka na sunan Allah subhanahu wataala ma ashara ilaihi annabi wa alaihi salatu wassalam shine abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi nuni zuwa gare shi fi qawlihi a cikin fadin sa law anna ahadakum idza ata ahlahu annabi ce da a ce ɗaya daga cikin ku idan zai zakke wa iyalansa qala sai ya ce bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا sai karanta wannan addu'a ya ce bismillah da sunan Allah ma'ana ina neman albarkacin sunan Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan tarayya da zan yi da iyalin nawa Allahumma ya Ubangiji jannibna shaitana ka nesanta mu da ni da iyalina daga shaidani a wannan tarayya tamu lafazin jannibna abin da yake nufi shine Allah subhanahu wataala ya nesanta ka da kai da iyalin kai kasance an tafi anta wa ahluka fi janibin akhar wa shaytanu fi janibin akhar kai da iyalinka kana wani bangare na daban can shi ma shaytan yana wani bangare can daban nesa to shine abin da mutum yake cewa saboda shaytan yayi alkawari zai tarayya da mu a cikin komai namu inna shaytana ya atibna adama fi kulli ahwali shedan yana zuwa yana zuwa mutum a komai daga cikin halayenka duk abin da ka san kana yi shedan yana kai kan zo maka idan za ka yi bacci shedan ya kan zo maka idan ka tashi shedan ya kan zo maka idan za ka yi sallah shedan zai zo maka a kasuwancinka shedan ya kan zo maka cin abincinka shedan ya kan zo maka mu'amalar ka da iyalinka shedan ya kan zo maka duka komai da komai babban abin da yake nesanta ka daga shedan shine ambatan sunan Allah to daga cikin gurare mafiya hadari da shedan yake zuwa mutum shine lokacin da mutum yake tarayya da iyalinsa to idan mutum ya karanta wannan addu'ar sai Allah subhanahu wataala ya kare shi sai ya ce Allahumma jannibna ash-shaytan Allah ka nesanta mu daga shedani wa jannibish shaytana ya ubangiji ka nesanta shaitani ma razaqatana abinda ka azurta mu da shi ma'ana abinda ka kaddara za mu samu karkashin wannan haduwar ya ubangiji Allah ka nesanta shi dan da shi shi kansa bayan mu a wannan tarayya ka kare mu abinda ka kaddara za a samu shi ma ka kare shi ya ubangiji shine abinda manzon Allah ya koya mana shi sa dukkanin addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari za ku ga jami'a ce tattarowa take gaba ɗaya duk wani abin da ka san ya kamata ya shiga ciki sai annabi ya tattaro shi ya sa shi a ciki saboda Allah ya bashi tattararrun kalmomi dawami'ul kalim magana gajeriya amma mai kunshe da fadar ma'ana mai kunshe da fa'idodi masu yawan gaske ƙarshen wannan addu'a ko kuma ƙarshen wannan hadisi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa qudiya bainahuma idan an hukunta tsakanin su samun da waladun samun da a wannan haduwar tasu lam ya zurruhu shaitanun abadan annabi ce har abada shaitan ba zai cutar da shi ba idan Allah ya kaddara wannan haduwar taka da iyalinka karanta ka karanta wannan addu'a to lallai shaitan ba zai cutar da wannan dan naka ba wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari fitar da shi a cikin kitabun salati a Imam al-Bukhari fitar da shi a cikin kitabul wudu'i باب التسمية على كل حال كاجي باب التسمية على كل حال باب da zai bayani akan ambatan Allah cewa bismillah kowanne hali haka Imam Bukhari ya kulla babi wa Muslim Imam Muslim shi ma ya fitar da shi kitabun nikah a cikin littafin aure babu ma yustahabu an yaqulahu inda al-jima' babin abinda ake so mutum ya faɗa lokacin da zai tara da iyalinsa Imam an-Nawawi Allah ya masa rama malam yahya annawawi a cikin littafinsa na sharh muslim al-minhaj sharhin da yawa sahi muslim yake cewa dukkanin malamai sun hada akan cewa wannan addu'ar ba ana nufin laisa ala itlaqiha ba abinda ake nufi idan mutum ya karanta ta shikenan gaba daya Allah ta tsare zai tsare dansa daga shedan gaba daya to ai kaga idan aka ce Allah ya tsare danka ko abinda zaka yafa daga shedan danka danka ya zanto ma'asumi kenan ba haka bane tunda wanda aka ce ba shi ba shedan kaga ba shi ba saba Allah kenan dan gaba daya a masdarin saban Allah asali na saban Allah yana zuwa ne daga wa daga shedan ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha ka Allah ce wa ya'murukum yana umartun ku da me da al-fasha to ba abinda ake nufi ba amma me ake nufi malami sun yi bayanai da yawa daga cikin mafi fitowa fili suka ce shine Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare danka ba zai mutu ba sai akan addinin musulunci Allah subhanahu wataala zai bashi kariya ba zai mutu ba sai akan addinin musulunci zai mutu alal fitra akan addini duk yadda za a kai a kawo a buga a raya karshe dai Allah madaukakin sarki zai dauki rasa ne akan musulunci wani lokaci zai iya samun zamiya da zalla da kuskure irin dan adam tunda dama haka Allah ya halicce mu kullu ibn adama khata'un dukkan dan adam mai kuskure ne to wannan ɗabi'ar ta kuskure tana bin sa saboda ka ba ana nufi ba zai kuskure ba ba zai laifi ba a'a abinda ake nufi idan yayi kuskuren yayi laifin sai kuma Allah madaukakin sarki ya ankarar da shi ya fadakar da shi sai ya gane sai ya koma tuba ina fata an gane wani lokaci kuma zai iya dan ƙara samun zamiya sai ya ƙara komawa sai ya ƙara komawa ya tuba duk ba haka muke bane ai da haka muke ko yawwa kana nan kana nan wani lokaci sai ka kawai kai kuskure wani lokaci kai abin da ba daidai ba amma kuma idan akwai imani sai kaga hankalinka ya tashi hankalinka ya kasa kwanciya sai ka je ka tuba ga Allah madaukakin sarki sai ka rinka jin daɗi in ka tuba ana nan ana nan wani lokaci kuma shi shedan da yake daman aikin sa kenan sai ya ƙara zungura ka to a haka a haka dai har idan Allah subhanahu wataala ya kaddara mutuwa ka sai ka mutu akan musulunci shine Allah madaukakin sarki sai innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna innal ladina taqaw lalle wadanda suke da takawa suke kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki idza massahum ta'ifun min ash-shaytan diyayin da wani sashi daga cikin shedanu ko wani al'amari ko wani aiki na shedani ya dan shafe su suka dan kauce hanya tazakkaru sai ga sun tuna sai ga sun yi tintintini wato abin da yake mai daɗi dan uwa shine ka ji duk lokacin da kai laifi hankalinka ya tashi wannan ko shakka babu imani alama ce ta imani kai laifi ka ji babu abin da yake damun ka wallahi wannan alama ce da take nuna bushewar zuciya ƙeƙashewa zuciya ƙasawatul qalbi ƙeƙashewa zuciya ka ji kayi laifi ka saba wa Allah Allah barkokin sarki ya halicce ka daga babu ya baka ci ya baka sha ya baka iska da ruwa da komai kana rayuwa akan ƙasarsa saman sa maka rumfa komai nasa ne amma ka saba masa da babu komai akwai matsala ko mahaifinka ne da ya haife ka yi sarje zuwan ka duniya akwai abin da zaka yi masa ka ji hankalin ka kasa kwance har sai ka je ka bashi hakuri yan uwa ba haka bane ballantana ubangijin da ya halicce ka to ka ji kawai babu abin da yake damun ka saba wa Allah lalle wannan imani yayi karanci batirinsa yayi low sosai akwai bukata a caza shi amma kai laifi ka hankalinka ya tashi ka kasa nutsuwa to alhamdulillah akwai akwai ragowar imani ba wasu ake alifin ba amma ɗabi'a ce ta dan adam dole ne wani lokaci sai zaka ce ka afka to sai a koma ita istighfar Allah madaukakin sarki ya fi mana gaba daya to kaga mala ya kawo wannan misali zan yi maka albarka sunan Allah madaukakin sarki idan ka ka ambaci Allah a lokacin haduwa da iyali sai Allah subhanahu wataala ya ce make ka ya kare ka a wannan saduwar shaidan ba zai tarayya da kai a wannan saduwar ba dan idan maka ambaci Allah ba to da kai da shaidan kuke tarayya da iyalinka amma idan ka ambaci Allah sai kasance Allah Allah madaukakin sarki ya kare ka abu na biyu kuma shine dan da za a samar ta wannan haduwar shi ma sai Allah madaukakin sarki ya bashi kariya malai ce wali hada qala al ulama shi yasa malamai suke cewa tabarakasmuka albarkatun sunanka sun yawaita ai innal barakata tunalu bismika ai abinda ake nufi shine albarka ma kadai tana samuwa ne bismika da sunan Allah subhanahu wataala da ammatan sunan Allah subhanahu wataala ta'ala jadduka girmanka buwayarka ta daukaka ai azamatuka wa jalaluka wa ghinaka abinda ake nufi da wannan shine azamatuka girman Allah subhanahu wataala wa jalaluka da buwayarka wa ginaka da wadatarka ta'ala sun ɗaukaka sai ma laici ai tarafa an yunala bi naqasin ai sun ɗaukaka a ce an samu naƙasa wa janibin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka abu ne da ba zai yi ba kwata-kwata ya kasance an samu wani abu na tawaya a wani janibi a girman Allah subhanahu wata'ala ko ɗaukakarsa ko wadatarsa subhanahu wata'ala fajaddullahi ya'ni azamatuhu abinda ake nufi fajaddullahi shine wata'ala jadduka jaddullahi ay azamatuhu girman Allah kenan wa ghinahu da wadatuwar Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki shi mawadati ne akan kansa sannan kuma ya wadace da kowa haka Allah madaukakin sarki wato bambancin Allah da mu kenan mu dukkaninmu za ka samu wani mawadaci ne amma bai isai wadatar kowa ba ba haka ba ne mutum yana da wadatar komai ya fi ƙarfinsa amma ya isai wadaci da kowa ya ce baya buƙatar kowa bai isa ba dole sai an mai wasu abubuwan dole sai ya buƙaci wasu abubuwan ko da kamfanin nakan da yake gudanarwa baya buƙatar ma'aikata baya buƙatar wanda za su tashi kulawa da sa ido yana buƙata ko da a gidansa yana buƙatar wanda za su yi mai aiki ko da an yi ji yunwa yana buƙatar wanda zai dafa mai abinci ko da zai wanka yana buƙatar wanda zai kame ruwa yana buƙatuwa zuwa ga wasu ko da shi mawadaci ne akan kansa amma Allah madaukakin sarki fa baya buƙatar komai yujiru wala yujaru alaihi eh shi yake bada kariya ba wanda yake ba Allah madaukakin sarki kariya yud'im wala yud'am shi yake ciyarwa ana ciyar da Allah ba wanda yake ci da Allah subhanahu wataala to bambancin wadata wadatar mu ɗan adam kenan da wadatar Allah subhanahu wataala shi sa wadatar ta ita mutlaqa ce mu kuma duk wadatar mu kasira ce gajiyayya ce kasashiya ce wa jalaluhu da girman sa da buwayesa fawqa kulli azamatin sune suke sama da dukkanin wani girma wa fawqa kulli jalal suke sama da dukkanin wata buwaya ta wani da yake yana da ita walihadha malace shi yasa ma kullul muluki dukkanin sarakuna da masu mulki da shugabanni duka na duniya bin nisbati lillahi azza wa jalla idan ka hada da Allah subhanahu wata'ala da mulkin Allah subhanahu wata'ala laisu bi shay'in ba komai bane su ai ba ma hadi ai ba ma hadi wani haza shi sa yaqbidu Allahu al-arda idan Allah ya tashi duniya ranar tashin alkiyama kenan Allah madaukakin sarki zai damci kasa da hannunsa wa yaqwi as-samawati bi yaminihi zai nade kasa bi yaminihi da damansa subhanahu wata'ala irin daman da ta dace da girmansa da buwayesa subhanahu wata'ala eh kada ka ji an ce dama ka dauka irin hannunka na dama a'a laisa kamithlihi shay'un kamar yadda muka ambata jiya duk abin da aka ce maka na Allah ne kada in ma ka kawo irin naka ne ka saba Allah kamar ya azuce ka cewa an ce Allah yana da wani abu suna ne kawai aka faɗa dan a kusanto maka da nesa ka gane amma kamance ce ne ka kawo a zuciya ka cewa kaza na Allah irin na wannan adam ne a kai kuskure ai kai ka kamanta Allah da mai kenan da bayan zai kuma ai malami mana bayani daga cikin abin da ake tsarkake Allah da shi shine akwai mai mumafaratul makhluqin ko kamanceceniya da ababen halitta shi sa da kaji an ce kaza biya minihi da damansa to dama irin ta Allah ba irin taka ba ba irin tawa ba ba irin ta komai da kowa ba sun ya ƙuru idan Allah ya haka sai ya ce subhanahu wa ta'ala anal maliku ni ne mai mulki a yau ranar tashin alkiyama ke aina mulukul ardi ina masu mulkin duniya yanzu kuma ina shugaban kasar kaza ina gwamnan kaza ina sarkin kaza duk suna ina yanzu ina wanda suka shimfiɗa mulki yadda ransa yake so ina wanda suka yi zalunci da kama karya da duk abin da suka dama a cikin mutane duk suna ina yanzu babu yadda kowa yadda kowa yake su haka suke yanzu hufatan uratan gurla hufatan babu takalma a kafansu uratan tsirara haihuwar mahaifiyarsu gurlan kaciya da aka musu ta koma luba yadda shugaban kasar da yake ji shine shugaban kasar duniya duka zai tashi kai ma da kake talakan gari haka zaka tashi ga ka gashi idan ka fi shi tsoron Allah ma har tuka ka tafi tashi a ciki bambancin duniya da lahira ke kaga wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala da yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadathu ko sai ce me was samawati matawiyatun بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون الله يقول ما قدر الله متاني مشركي بسو جرم ما الله ما أكين سركي بحق قدر يديك ما جرم ما الله ما أكين سركي الله يقول والأرض جميعا قبضته أسا قباء أنت damkar Allah ne Allah mafakin sarki zai damki kasa gaba ɗayanta dukkanin ta gaba ɗaya kasai guda bakwai ga ga yayin da faɗin ya qabidullahu al-ardh ko sai ce was samawati matawiyatun hakanan sammai duka ababen nan nadewa ne da tattarwa biyaminihi da daman Allah subhanahu wataala to da ka idan Allah idan Allah kashi duniya sa haka za a yi kun san da kasan nan da saman nan gaba ɗaya duk sake su za a wasu za a za eh iko sai Allah yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wani sai rinka gani kamar irin abun mamaki ne ba zai yi ba ka bari kiyama ta tashi za ka gani insha Allah ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ranar da za a canza kasa ghayr al-ardi ba wannan kasar da kake taka ba canza ta za a yi gaba ɗaya wannan za a dauke ta was samawat haka ma haka ma samai duka su ma za a canza su za a samu sabon yanayi yanzu wannan kasar da aka yi sabo akan ta aka yi kaza duk za a dauke ta gaba ɗaya yanzu kuma za a kuma sabon yanayi Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi yan uwa إمام البخاري ابتدى شيئا في كتاب التفسير باب قوله تعالى والأرض جميعا قبضته ما مدني ابتدى شيئا في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم وأحكامهم باب صفة القيامة ما ليس ليسوا بشيء للي ما تملك الدنيا بقوة بني ملوك الدنيا يوم القيامة ما تملك الدنيا تشن القيامة وأدنى واحد من خدمهم على حد سواء ما تملك الدنيا وأدنى واحد da wanda yake na ƙasa mutum na ƙasa min khadamihim daga cikin masu yi musu hidima ala haddin sawa daidai wa da suke wannan ranar ba bambanci ba bambanci wannan ranar za ka gane amfanin sallolinka da azuminka da kiyaman lailinka da sada zumuncinka da kyautata wa mutanenka duk a lokacin za ka amfanin su uwa wallahi kuwa a lokacin ko mutum zai gane ya yi asarar rayuwarsa ga wanda ya samu Allah maɗaukakin sarki a lokacin mutum zai gane mulkin duniya jarraba ce wallahi a lokacin mutum zai gane dukiya ma duduwa da Allah ya bashi jarraba ce matsala ce bala'i ne idan baka sarrafa ta kai da Allah ke so ba wallahi yan uwa a ranar mutum a wannan ranar mutum zai ga fassarar abin kirikir yau mai ati ta awil hukir kirikiri mutum zai ga abin zai tabbatar yana cikin bala'i da masifa ya tara dukiya ya tara masu masa hidima akwai iko akwai komai ya samu amma wannan dukiyar ta rufe shi ya saba Allah madaukakin sarki ya zalunci mutane ya kare duk wanda yake so ranar zai gane shi ba kowa bane Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ba mu iko kikkiawan tana wa wannan ranar malai yace mahma balagat mulkiyatuhum fid dunya duk yadda mulkinsu masu mulkin ya kasance a duniya fa innahu yawmal qiyamati tatalasha mulkiyatu ranar tashin alkiyama za su ga mulkinsu gaba ɗaya zai tafi ya zagwage shi ne tatalasha ya lalace babu shi gaba ɗaya to akwai wani mulki ne ranar tashin alkiyama ya ƙulu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa a wannan ranar ya ce yawma hum barizun la yakhfa ala Allah minhum shay'un sai ce liman al-mulku al-yawm لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى يوم هم بارزون ranar da mutane duka gaba daya barizu da za su bayyana za su fito fili babu wanda isa ya buya la yakhfa ala Allah minhum shay babu wanda daga cikin su da ya isa ya buyar wa Allah madaukakin sarki to na ga buya ina za ka ɓuya ka je ƙasa za ka shiga sama za ka hau ai a wannan ranar ce Allah maɗaukin sarki zai ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'atu an tanfuzu min aqsaris samawati wal ardi me tanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan wanda duk yake gani zai iya tserewa zai iya guduwa zai iya shiga kasannin samai ko kasai ga fili ga mai doki ina saman ina kasar saman da Allah ya nade ta kasan da Allah ya cire ta gaba ɗaya duwatsu babu gidaje babu duka duk gidajen na gaba ɗaya duk za su bushe duk gaba ɗaya su tafi manya-manyan duwatsu ma aljibalin rasiya kafaffun duwatsu duk za su tashi da kasan takarda haka za su rinka yawo a sama daga baya kuma sarfin dige su zama zama kura kawai su bi duniya shi kenan haka Allah maɗaukin sarki zai abubuwan shi ne za a ce ainal mafar ila rabbika yawma idhin almustaqar ina wajen guduwa aina almaqar ina wajen guduwa babu babu to kowa zai bayyana a gaban Allah madaukakin sarki kansa a duke a cikin kaskanci kowa Allah subhanahu wataala zai ce limanil mulku yawm limanil mulku yawm gawa mulki yake a yau yau mulki na waye wata ruwayar kamar yadda al'imam ibn kafirin alaihi rahmatullahi ke faɗa cewa allah maɗaukin sarki zai faɗa aka sau uku sai limanil mulkul yau limanil mulkul yau limanil mulkul yau kowa ya yi shiru kansa a duke kowa yana cikin bala'i da masifa allah subhanahu wa ta'ala zai ba kansa da kansa amsa ya ce lillahi wahid al-qahar mulki yana ga wanda yake allah shine allah subhanahu wa ta'ala al-wahid shi shi kadai al-qahar marin jayi garin jayin Allah yanzu ya tabbata garin jayin Allah ya tabbata to kaga duk wani mai mulki duk wani shugaba yan uwa sai shirya wannan rana wallahi dan la budda la mahala wallahi sai ta zo dole sai ta zo kuma sai an yi haka sai an tara mu kuma sai Allah ya tambaye mu kai daga jin wannan ka san akwai matsala za a tambaya a ce ina ma ina masu mulkin duniya kai ka san ba kai abin kirki ba ka shiga bala'i daga lokacin ka shiga cikin matsala shi sa duk masu mulki zuwa Allah ku tausaya musu ni ban ga abin wani aje ayo mai mulkin birna ba a yanzu Allah mutum ya samu mulki ko ya ci zaɓe aje ana ce masa birna a'a aje a taya shi jaje da fatan Allah ya bashi ikon saukewa lafiya tunda ya jarraba kansa sai yayi to ya samu aje a taya shi Allah ya taimake shi ya sauke lafiya babu taimakon da za a yi masa kamar haka amma ya aje ana masa birna saboda zai samu kuɗi kuɗin nan zai cine iya shekarun da Allah ya yanka masa zai a duniya ya gama ci ya kuma zai gama da Allah maɗaukakin sarki shi kenan idan malai ce in ku haka ne ta'ala da duka ai azamatuka wa jalaluka wa ghinaka ai lalle girman Allah subhanahu wata'ala da buwayarsa da wadatarsa sun ɗaukaka ala ba'dul awam halatta wasu daga cikin mutane wanda ba sa karatu sosai idan aka ce Allahu ya qul Allah subhanahu wataala yana cewa lam yalid wa lam yulad Allah madaukakin sarki lam yalid shi bai haifa ba wa lam yulad shi ma kuma ba a haife shi ba wannan abu ne da ya tabbata a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗa haka kuma haka al'amarin yake kaifa yuqalu to ya ake cewa ta'ala duka wani sai dauka waje dunna wai kaka ake nufi sai an gane to da aka ce ta'ala duka kaga Allah ake kirari sai a ce to wai kakanka ya daukaka wani sai dauka haka ake nufi wani sai dauka tunda an ce lam yalid Allah ba shi bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba to kuma an ce gashi wai Allah yana da kaka kenan ko bala yace yahsabu anna aljadda shi sai ya dauka wai abinda ake nufi da kaka anan wajen kuma aljadda anan wajen abul abi wa abul ummi shine abul abi baban baba kaka kenan wa abul ummi ko kuma baban mahaifiya kaka kenan dai har yanzu wani sai ya dauka shi ake nufi walakin hadha fahamun khati bala yace wannan fahimta ce ta kuskure shi ta da bala yace awam ba ma saka fatu ba amma dai kana karatu ka sa ba babu yadda zai jingina Allah madaukakin sarki manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yazo duniya duka dan ya share shirka ya tafi da ita kuma shi zai ce da Allah yana da kaka eh kaga wannan ba abu ne mai yiwa ba ko da baka da karatu ma kawai ka ba zuciya ka baka ake nufi ba ko da baka da karatu ka san ba haka annabi yake nufi ba wala ilaha ghairuka sannan sai lafazi na karshe a cikin addu'ar shine la ilaha ghairuka babu abun bautawa da cancanta ghairuka wanda ba kai ba sai malai ce fasara wannan shine ai la ma'buda haqqu si haqqun siwaka babu babu abin bauta haqqun na gaskiya da ya cancanta siwaka in ba kai ba ya ubangiji wa bina'an ala hadha tafsir idan muka yi gini akan wannan fassara da muka yi cewa ba abin bautawa da cancanta ba wanda ya cancanta ya kamata a bautata masa sai kai نقول سمت إنما نسمعه من بعض العامة حقيقة abinda muke ji daga wasu daga cikin gama garin mutane wanda ba malamai ba min ayyaqulu su suna cewa la ilaha ghairuka abinda la ilaha ghairuka take nufi shine wala ma'budun siwaka ai ba ba abun bautawa wanda ba kai ba fassarar bambancin wannan fassarar da waccan shine wala ilaha ghayruka ba abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai su kuma wannan sai ce wala ma'abudun siwaka ba wanda ake bautawa sai kai an fahimta akwai bambanci ko babu bambanci shine idan ka ce la ma'abudun siwaka ba abin bautawa sai kai to kaga ai akwai abubuwan da ake bautawa da yawa wanda ba Allah ba ko ba haka bane an yi bautar annabi isa alaihi salam a baya an yi bautar mala'iku an yi bautar nana maryam ma an yi bautar uzair yahudawa sannan yanzu ana bauta wa gumaka ana bauta wa duwatsu da bishiyoyi ana bauta abubuwa da dama a bangarori mabambanta na duniya kaga ka ce ba abin bautawa sai Allah kaga wannan kasancen naka ba haka bane amma an ka ce lama abu la ilaha gairuka ba abun bautawa da cancanta ba wanda ya kamata a bautawa da cancanta daga gaskiya sai Allah to sai nuna maka cewa duk wanda ya bauta wani abin da ba Allah ba yayi bauta bisa cancanta bai bauta bisa cancanta ɗan uwan fahimci bambancin ko wancan yayi bauta amma bai bauta bisa cancanta ba wannan kuma ya bauta bisa cancanta shine bambancin saboda haka idan ka tashi koda la ilaha illallah da ake da ake fassarawa ba za ka ce ba abin bautawa sai Allah ba ba haka bane irin fasarar la ilama alallah ko la khaliqu wala raziqu ya wala ma'budu wannan duk kuskure ne kuskure ne ba abin bautawa ba kaza ba kaza ba kaza a'a abinda kalmar la ilaha take nufi shine la ma'buda bi haqqin illa Allah babu wanda ya kamata a bautata wadda cancanta ya cancanci bautar idan aka bauta masa an yi bauta ta gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai to wannan shine fassara ta hakika yadda idan kai ba za ka samu kowanne irin iskali ba laisa bi sahihin ma laisa irin wannan fassarar da suke haka ba ingantacciya bace li'anna la ilaha ghayruka tughni alla ma'budu siwaka saboda la ilaha ghayruka tana wadatar da la ma'budu siwaka babu mutawa da cancanta sai kai idan kai wancan fassarar ta wadatar da wannan da kai ta biyu fa qul sai ka ce la ilaha ghayruka ai babu an bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah kaga waccan wacce kai ta farko din ta shiga ba abun bautawa sai Allah ba abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah kaga wannan ta fi waccan fadin ma'ana kuma ita ce daidai to idan kai wannan din shikenan ta wadatar malai ce wa yakfi idan kai haka shikenan abin ya isar kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan addu'a ta bi kenan insha Allah ta'ala sati mai zai mu tashi ta uku da ta hudu gaba ɗaya malam guda hudu ya kawo mana ina ji guda hudu ne kawai suna da yawa sosai idan ka duba cikin sifatu sala na malam albani zaka ga ya kawo su sosai da dan dama ina ji wanda ya kawo sun kusa goma amma nan malam guda hudu ya kawo mana saboda kawai buga misali ne ka samu wacce zaka iya ka haddace ko ka haddace su gaba ɗaya ka rinka nawantawa kamar yadda zamu zo mu Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am na'am
bayan ya ji
نعم ايه
kuma yana kalla kuma su yi wasu ba su yi
ايه نعم kamar da dai nake da nuna cewa mutum zai zai yi ta'ara haka ne wasu kuma suna cewa wai in mutum ne wannan zai yi wani ya ƙara ya yi ƙari eh to ai karin ma wannan sallaci tunda annabi ne koyar karin masallaci yace idan mutum yana yana yawan waswasi a sallah shi mu dai mu takeice tambayar idan mutum yana waswasi a sallah ah, annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi tofi kamar yadda ya zo a ci- hadisin ah, ina ji ah, hadisin ibn al-as na manta sunan sabon dai da ya yi wa annabi complain wasu wasu yana wanda masa annabi ya ce ya ta'awizi ya toba a hannun sanawu hadisi yana cikin bukhari da muslim kuma da ya ce sai Allah ya tafi masa da wannan abin da yake ji na wasu wasu sai ya daina ji to shine ke tambaya wasu sun ce wa idan kai wannan wasu wasu ai kai kari a sallah to shine nace masa ai wannan kari shi ma sallah ne tunda manzon Allah ne koyar sallallahu alaihi wasallam tunda wai koyar da sallah annabi ne kuma shi ya ce kai kaga ai babu zaton kari a cikin abin da annabi ya koyar ko abin da ka zo da shi min tilka'i nafsika a karan kanka ka kirkiro kai shi ne za a ce ka yi ƙari amma abinda annabi ya ce ka yi kaga wannan bai zamto ƙari ba sallah ne shi ma duk lokacin da wasu wasu yake yawan damun ka ba ka samun nutsuwa a sallah an kai da ka shiga sallah ka ji ka rikice ko kana ta wasu wasu ko kana ta kaza babu nufi sai kai ta'awizi ya uzu billahi min shaitanir rajim guda uku sai ka tofa bangaren ka nawo shikenan ba sai ka tofa da yau an ka dan tofa iska ta mata shikenan insha Allah ta'ala idan kai haka Allah zai tafi maka da wannan abin da kake ji Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah